mun saurari a sheik abin bukhari wa muslim malam amin daga birnin kudu jihar jigawa ya gabatar da kasida wadda shi ya rubuta ta da hannunsa kun san ita rubuta kasida wato waka wani baiwa ne Allah kan yi wa mutum akwai manya-manyan malamai da yawa da aka samu a duniya nan kowa ya da iliminsu amma ba sa iya yin kasida kasida wata ba ce baiwa indan ba ku misali a gurguje za ga mutum ya yi karatun boko ya karanta hausa language amma ko ba zai iya waken hausa ba me yasa zama da samu wannan baiwan ba domin ka tsara baiti da ma'anansa ka fitar da kafiya da dango ba karamin aiki bane da kun ga wannan shi ya rubuta a barsa har ɗansa ya karanta da kun ga wannan wata baiwa ne Allah ya bayar Allah ya saka da alheri abubuwan da ya faɗa daidai Allah ya bashi lada ya ba mu ikon aiki da shi idan ya yi kuskure mu ba mu gano ba Allah ya gafarta masa akwai wani ɗan uwa da ake ce masa Muhammad Muhammad Sarki wanda shine ra'isu majalisul ulama fi wulayat nasarawa Najeriya wallahi ban taba ganin sa ban san shi ba ya aiko da waɗannan littafafai ya ba wa dalibin sa ya kawo mini yace saboda yana tare da ni a zuciya a sakamakon kira na tauhidin nan ɗaya daga cikin littafin akwai sabilul haqq fi akami tahara wa salat wanda juz'i na ɗaya ne da na juz'i na biyu sannan kuma ga wannan littafi da yayi wanda sunansa bribery and islamic jurisprudence wanda shi ma ya gashi nan ya aiko mini wanda ga sunan kofi kofi daidai kowanne guda uku ne wannan da bolin wam da bolin tu haka yana ce Allah saka masa alheri kamar yadda yace na tare da mu a zuciya haduwa ta kira to Allah ya hada jikkunan mu ma qaddara Allah liqa'ana qaddara Allah liqa'ana Allah ya da ko muna godiya za mu kai waɗansu labirarin mu saka waɗansu kuma dan yi amfani da su Allah saka mara alheri kamar yadda kuka sani shi ma wallafa littafi wata baiwa ne Allah ya kan yi akwai manya-manyan malamai da suka yi ba taɓa yin wallafa ba amma ga shi Allah ya ba shi dama yana wallafa Allah ya saka da alheri abu na gaba ba dan yi wani taliki ba saboda ƙurewar lokaci akwai yan uwa waɗanda bakin mu suka zo akwai Muhammad malam Muhammad Sani daga Yobe za mu ba shi dan minti biyar ya ce wani abu bayan shi kuma akwai malam tafaddal mashkura malam muhammad sani daga yobe ina yake bismillah malam zo ga kujera nan bismillah a gurguje mun baka dan minti biyar da dan cewa na abu saboda lokaci yawa bismillah sai dai bari mu saka masa ran ba to bada ajiya
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله a takaice yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah ni ma yau dan ce dutsen ta yake ta zan wata dutse da ta tantance almuwahiduna eh saboda gaskiya ni ba ban zo na ce koyi wa illa iya kawo mu abu da muka zo shine mu zo mu kalle ku sannan mu kalli malam a matsayin ku ne yan uwa wanda muke tare a cikin akida wannan shine ya gudu wato amma da aka ce zamu ce wani abu sai daga wannan wani dama da zan fito fili ai kowa ya gani a cikin nan wajen eh sannan in kowa ya gani nace salamu alaikum fa amsa a matsayin ku na muwahidun wannan wani addu'a ce da za shiga tsakanin mai abun nan wato yan uwa musulmi harka da tauhidi ita wanda wani abu ne wanda duk ko da madara kake ɗauka kake sawa mutum a bakin shi ka gaya masa wallahi in dai Allah bai so shi da wannan shiryan ba to sai an yi rigima a wannan gurin annabawan Allah babu wanda ya kai su iya usulubi amma kuma a duniya babu wanda ya kai su fuskantar cutarwa menene dalili wannan da'awa ce ta tauhidi ita ce ta jawo musu annabi Musa da Allah ya sarraha a cikin alkur'ani ya gaya masa ya ce in ya je gurin fir'auna ya fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha da ya gaya masa amma me ya faru tsakanin su da karshe ki wala qad atayna musa tisa ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila iz ja'ahum fa qala lahu fir'aun inni la azunnuka ya musa masbura sai ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basira wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura wannan shine kaulan layyina din fa awabin tauhidi jama'a sai ku gane ke yawa wannan shine kaulan layyina din awabin tauhidi fa arada an yastafizahum min al-ard to wannan shine da ma kaida layyina din da kake ji awabin tauhidi wannan shine duk da sannan yan uwa abu da nake so na ji hankalin mu a guda ɗaya shine wallahi kun ga babin addu'an nan menene asali ta jawo aka yi ce ku ta nan ba isti'ana ba ce isti'ana kuma ai wata bangare ce daga cikin bangaren addu'a ko to addu'a nan da kuke gani yan uwa ita ce ginshikin ibada shi yasa mafi yawancin mushrikai wallahi ta nan suka bata hadisi ya ya inganta asabu sunan sun rawaito imamu ahmad ya rawaito bukhari ya rawaito shi a adabul mufrad malam nasiruddin albani ya inganta hadisin a cikin sahihi sunan abi dawud hadisi na 1329 malam hadisin shine inna du'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta aya da yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku sai yace innal ladina yastakbiruna an ibadati bai ce an di'ai ba sai yace an ibadati saboda Allah ya yi irtiba tsakanin addu'a da ibada ku gane wani abubuwa ne guda daya shirka ta farko kamar yadda yazo a cikin hadisi Abdullahi ibn Abbas yake yake rawaito isa yace shirka na farko da ta fara faruwa a cikin qaumi nuhin menene ya faru mutane ne masu daraja a ciki shi yasa har kullum in yanzu mu kan su din yazi zuwa mu rawa da mu ba da mu ko wannan ba amma mutane masu daraja wanda Allah ya karrama duk duniya kowa yake itikadin karamcin su irin wa'annan su ne mutanen da ya kamata a bambance tsakaninsu da ubangijin da ya halicce su kullum shi yasa wato maganin malam asali karatun tana cikin ko manzon Allah ba ma neman taimakon a nan karatun take su wani in ya ji zuwa wannan mu dama ahli sunna wa ina ma ruwan mu da su wannan kuma jama'a ma sun zuga ta wali waliyan daga nasu ma ta tuwatuwa to waliyan daga ta tuwatuwa waliyan gaskiya ake magana auliya na gaskiya da annabawa da manya-manya mutane shi yasa malam Muhammad Abdul Wahhab me yace yace la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wannan shine karatun jama'a har kullum mutanen da Allah ya riga ya musu daraja a cikin al'umma ya ba su falala kuma ya zama na kowa ya yarda da cewa su masu falala ne to wannan su ne kullum an zauna karatu da tauhidi za a tabbatar jama'a to ba a hota musu yawa duk wannan abin da suka yi sun same shi ne sanadiyar su ma sun bi Allah Allah me yasa Allah sai ya jero annabawa annabawa guda goma sha takwas yace zalika hudallahi ya dibi man yasha'u min ibadi sai yace walau ashraku ba lokaci yasa ba za mu je irgo su ba gaba ɗaya Allah ya war walau ashraku da za su yi shirka lahabi da anhum ma kanu ya'maluna su ma Allah yace zan rusa duk abin da suka aikata saboda walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta oga kwata kwata ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake ga wannan Allah yace mun ya Muhammad mun maka wahayi sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika sannan mun yi wa zuwa ga wanda suka bace ka wannan ba wai iya annabi ka duk annabi Allah musu wannan la in ashrakta wallahi da za ka yi shirka wannan lamun alamul kasmi ce ko la yahbatanna amaluka to wallahi aikin ka sai ya rushe wala takunanna min al-fasirin haka Allah ya faɗa za ka kasance cikin masu asara wani ababin tauhidi za ga Allah annabawan da irin waɗannan usulubin yake mu'amalantar saboda wani wani nogo area ne shi yasa ka gani duk yanda kaga ayoyin alqur'ani gaba ɗayan su babu abin da Allah ya bayanin sakamakon tauhidi amma kuma tare da haka mafi yawancin mutanen duniya wallahi tallahi mushrikai ne kamar yadda Allah ya faɗa wa ma aktharun nasi wala harata yu'min abin nan wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikuna wallahi sai ka samu irin waɗannan abubuwa mafi yawancin mutane za ka samu ci ƙur'ani gaba ɗayan da take gari malam ibnu kan yace gaba ɗaya ƙur'ani ma tauhidi take magana yace ko ayoyin da suke magana tauhidi da ran kai tsaye ko kuma ayoyin da suke maganan falalan suke kawo isoshi su ma isoshin me isoshin mutane da suka bi tauhidi sai ko wanda suka bi tauhidi Allah ya saka musu ko kuma wanda suka saba wa tauhidi Allah ya musu hukuma sai su ne waɗannan isosin ita ko kun ga samu ayoyin da su kuma ibada suke magana ita kuma ibada ita ce cikar tauhidi a nan da dama ake gane tauhidin ai aga wa zaka bautawa addu'a ibada ne wa zaka roƙa idan ka tashi dama shine isti'ana awwa ne ai guda biyu ko mutun ya isti'ana shine mutun ya nemi taimako yayin da yake kasancin Allah ya halicci dan adam yana cikin yana cikin wasu buke guda biyu zaka samu akwai abin da yake tsoro akwai kuma abin da yake kwadayi to dole cikin gurin cimma wannan buri guda biyu dan adam da kan ya san cewa akwai ba zai shi ba zai iya wa kansa ba dole sai yana neman wanda zai taimaka masa gurin wannan to shine Allah sai ya koya maka wannan taimakon fa a gurin sa kade zaka nema shine iyaka na abu da iyaka na sa'ila idan ka nema ko ya zama in ka tashi ka nemi taimakon Allah a cikin abin da kake kwadayi kake nema haka sannan a cikin abin da zai cutar da kai in ka tashi Allah kade zaka nemi tsari a ciki shi yasa hatta yana daga cikin kamalan tauhidi hatta abin da misali yanzu malamin nace wata kila duyu gashi a gumala zan iya cewa ya bani in nace mala ya bani to yana daga cikin kamalan tauhidi hatta wannan din matar ne hatta waɗannan roƙo na abin da ɗan adam zai iya kamalan tauhidi ne ɗan adam ya takaitu da Allah isa an rawaito cewa sai na abubakar lokacin bashi da lafiya aka zo aka ce masa ya amiral ya ya khalifata rasulullah lokacin yana jinyan shi da zai rasu shin ba za a kira maka likita ba yace ai likitan ya zo aka ce me yace ya ce ni fa'alul lima urid likitan ya ce shi mai aikata abin da ya ga dama ne wato Allah ne likitan ya riga ya zo shi yasa ku ga hadisin mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi me aka faɗa humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatadayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun wace addu'ar abuwa akwai abuwan da mubahi ne fa rubiya ai ai halal ne ka roki mutum yayi maka rubiya eh al-itwai kaho innan ai maka aiki ko a maka wani abu ai halal ne ai amma kamalan tauhidin su ta kai idan ba su da lafiya hatta waɗannan asbabin ba sa taimako saboda haka sun cancanci ubangiji su ya saka musu da waɗannan ranar gobe kiyama ba sa bukatar ai musu hisabi wannan shine ka'ida saboda haka ya jama'a wannan ita wata fage ce wanda dama duk wanda zai shiga a cikinta akwai dole zai fuskanci cutarwa shi yasa Allah ya yi bayanin ta dalla dalla wallahi domin dukkan wanda ya saba zai haɗu da Allah babu abin da Allah ya bayanin ta dalla dalla irin tauhidi sannan kuma mutane babu abin da suka bi wa taurin kai da rashin fahimta kuma irin tauhidi shi yasa Allah shi yasa Allah ya ce baya gafarta duk wani hanzari Allah ya yanke ta ka dauko Allah ba yi sarki farko Qur'ani da suran farko suratul Fatiha tauhidi ta koyar suratun ƙarshe a jeri na musafi kul a'udhu bi rabbin nas me ne ba shi ba su bane isti'ana ne aka da isti'aza isti'aza da shi ma wani bangare na isti'ana neman taimakon Allah ne ya tsare ka daga wani abu da kake da kake tsoro da da kai kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas to wannan ba shi bane Allah aka roka shi yasa har kullun jama'a wannan shine ka'ida a cikin addinin musulunci duk lokacin da tauhidi za mu zo mu dinga karanta da to magana ko mu zauna lafiya bai ta zo saboda wa'annan aksarun nasi din eh wannan aksarun nasi din to kowa ba in dai aka taɓo bangaren shirkan sa ba dole ne ba za a fuskanci dutarwa ta gurin yau gwargwadon iyawansa da kashe zan rufe da waɗansu baitutuka ta abdullahi ibn mubarak Allah ya masa rahama yace ra'aitu dhunuba tamitul qulub sai ce wa kad yurisu dulla idmanuha wa tarku dhunuba hayatul qulub fa khairul li nafsika isyaniha sai ce wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha فباء النفوس ولم يربه ولم تقل في البيع أثمانها سيتي لقد رت القوم في جيفة يبين لذي الأكل أنتانها أتكيش ما أنا بيتي يتي إن دام دكو إن مغانا مدين شيء إن ديتي وهل أفسد الدين إلا الملوك شن أقوى وأن سكلالة الديني نئمبا ما سملكي با وأحبار سوء وربانها دمالهم دموغا يمالهم yace fa ba'un nufusa sun sai da kawunan su sun sai da kuma jama'a ma gaba daya walam yarbahu sai yace amma wallahi basu kiri ba ba walam tablu fil bai'i asmanuha basu kiri ba ba wannan sai da abin da suka yi bata yi tsada ba wallahi bata yi tsada ba gashi nan kowa yana ganin su ai babu wani kima sai yace laqad datta alqawmu fi jifatin ga wasu dai mutane nan suna ta yawo a cikin mushe suna tafiya a cikin mushe mai wari duk wani mai hankali zai gane warin ta yi bayin lidin akali an tanuha duk wani mai hankali yana jin warin wannan musu saboda haka yan uwa ba tare da na cika ku da surutu ba asali dai na gaya muku babban abin da ya zama da ni a shi ne in ce assalamu alaikum ku ce wa alaikum salam sannan sannan ku kalli fuska na ni ma na kalle ku amma asali abin da ya kawo shi ne mu zo mu kalli ma sannan mu kalle ku wallahi tallahi da na zo na kalli matasa ne yan uwana a nan gurin kwallon tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya yace la tazalu da'ifatun min ummati qa'imina alal haqqi zahirina alaiha hayat astaghfirullah annan za su ce ba za a taɓa gushewa ba a cikin wannan al'umma sai an samu waɗansu wanda su suna kan gaskiya kuma suna kanta sannan kuma la ya zurruhun man hadalahum wanda ya kaskanta su ba zai taɓa cutar da su da komai ba ba zai ƙara amuna su da komai ba sai ka same su su wannan suna kan siratin mustaqima dole sai an samu irin wannan abu to in duk inda kaga wata da awa kaga matasa a cikin to ne yana nuna cewa a juma ana yi ne wallahi a juma ana yi ne mu muna muna yi wa malam alƙawari sannan mun wannan alƙawari da muka yi wa Allah kuma muke da ilalinta a gaban jama'a cewa mu in dai akan tauhidi ne wallahi tallahi sai dai a ga bayan ranmu gaba daya sai dai a dinga kama wuri a ɗaya in an ga dama a fara da da malamin namu a je a kai in an kwantar da shi aka yanka sa ni ma in zo a kwantar ni a yanka ni wani ma zo a kwantar wallahi na tabbata na tabbata a masallacin nan ko da zamu kare babu wanda zai tsaya ja da ba babu wanda zai ja da ba ashabul uqudud haka ya faru da su babu komai yaro wata mata ta zo ashabul uqudud sun zo za su an hura wuta ana ta jefa su a ciki ta zo da jariri a bayanta ta zo ta ita jaririn take dosai ba wai wutan ne ba amma jaririn take dosai kawai yace ya ke mama mu shiga jaririn ne na bayan ta yace a shiga wutar amma Allah Allah ya yake faɗa wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-aziz al-hamid wannan azaban ba a musu kawo ba sai dan sun yi imani da Allah al-aziz al-hamid أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله خيرا شيخنا حياك الله حياك الله شيخنا
mun saurari Muhammad Sani daga Yobe Allah saka da alheri Allah ya biya Allah ya akwai malam Abubakar malam Inuwa shi kuma daga Taraba daga Yobe mun zo Taraba shi ma zo dan minti biyar ya ce wani abu minti biyar eh da Allah minti biyar bismillah sai ka ajiye ma muna tare da kai to amma yana ba kallon boci kuma ka je tara ba amma kaman ka yi ci biyu ne Allah minti biyar minti biyar
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko na farawa da mika godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan jami'a tamu ta dutsen tanshi wanda jami'a ce da malaminmu kuma mahaifinmu ta fiskar da'awa ya assasa muna roƙon Allah ya sanya masa mizani na kyawun ayyukansa muna roƙon Allah ya albarkaci zuriyar malam muna roƙon Allah ya ƙara tabbatar da digadigansa akan gaskiya sannan ku da kuke ƙoƙarin zuwa ku saurari karatu dare da rana muna roƙon Allah kuma ya taranya mu da ku a cikin lada a yan mintocin da aka bani kafin fara magana kamar yadda aka ce na zo daga taraba lallai daga taraba na zo amma kuma ni dan bauchi ne wa walidin wa ma walada a shaida a nan shi ne na zauna a wannan majalisi na wasu shekaru wanda kuma a nan ma na yi nce kaga ashe ni ba bako ba ne a nan na koma taraba ne bisa ga dan aiki da nake yi da kuma karatu da karantarwa to sai labari yake zuwa mana na hari da ake ta kawo mana a gida wanda muka ga labudda mu zo mu ba da kariya akwai yan uwana ta fiskar da'awa akwai mala albani a tanshawi wanda shi ma baya nan ya fita karin karatu muna roƙon Allah ya bashi abin da ya je nema ya dawo lafiya don mu ci gaba da wannan aiki mu ci gaba da taya malam sannan ko anan muka tsaya wallahi an san malam ya yi kyankyasa in ana tsammanin idan an kama malam ko an kau da shi an dakatar da karantar da tauhidi da aƙida ne an yi kuskure malam ya riga ya yi abin da wallahi in akwai gaba da abada ba za a manta da malam ba to da haka yanzu aka fara fada malam ya yi shekaru da yawa a raye ya yi shekaru da yawa yana karantarwa amma mu yara ne mu yanzu ma muka fara to kaga ashe wai fadan yanzu ne ma za a fara a takaice a 'yan mintocin da zan yi zan raba abinda zan yi gida uku kashi na farko zuwa ga masu kujeran aski na biyu zuwa ga 'yan uslubi na uku zuwa ga 'yan bida a takaice su masu kujeran aski abu na farko da zan faɗa musu shine ku ji tsoron Allah ku sani mu ma 'yan ƙasa ne kamar yadda 'yan bida suke 'yan ƙasa muna buƙatar ku yi mana adalci kamar yadda kuke yi musu adalci kada ku ga kamar ba ma da gata ko ba mu da wanda zai bi mana kadi wallahi in ba mu da shi a cikin mutane muna da Allah kuma babu wanda zai iya faɗa da Allah da haka idan ba ku yi mana adalci ba mun kai ku wajen Allah muna addu'a muna cewa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma man aradana wa arada shaykhana Idris bi sharrin farudda kaidahu alai Allahumma dammirhum tadmira Allahumma hazimhum wa zalzilhum kama ahzamta al-ahzab amin اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر sannan yan uwa dole mu sake salon tafiya ana mu da yaƙi saboda sabubba da yawa amma babban abin da ya fitowa shine ba ma da wakilai ta fiskar siyasa yau inda a ce gwamnan ahalus sunna ne ba za a yi mana irin wannan walakanci da kaskancin ba wallahi duk duk rashin karatunsa inda ya halin sunna ne sai mun samu wani karfafawa ta wajensa wanda kuma yana daga kuskuren da mu halin sunna muke muna kyaman siyasa saboda munin da yake cikinta to dole mu gyara tsari yan uwa mu samu wasu a cikinmu su shiga siyasa da manufa mai kyau don mu samu wakilci da wakilai a cikinsu 'yan bida'a duk lokacin da suka samu dama suka shiga irin waɗannan gurare suna aiki wa ƙidansu to amma mu kin a siyasan da muke yi da ire-iren waɗannan mukaman sai zamo ana yi mana illa ta irin waɗannan hanyoyi da haka 'yan uwa dole mu gyara tafiya yanzu ga ƙaramin misali inda malam adam abdalla kano da ya tafi jiya allah ya masa albarka yanzu me kake tsammani inda shine alƙalin da aka kai shi ƙara wajen malam shin kana ga zai bar malam ya kwana a prison wallahi ba zai bar shi ya kwana ba kenan shi inda muna da wakilai a cikin su ba za a yi mana cin kashi da kaskanci ba da haka yan uwa dole mu gyara tafiya mai tsari wa kanmu abu na biyu bangaren yan usulobi a takaice wallahi wannan abun bakin ciki ne yan uwa na yi karatu akalla na awa ɗaiɗai da rabi kusan guda uku a kan yan usulobi wanda akwai malama daga bauchi akwai daga kano akwai daga gombe akwai har daga sokoto waɗanda suka fito suka yi maganganu da yawa a kan usulobin malam wanda kuma abun bakin ciki kashi hudu bisa biyar dukkaninsu wai su ma suna da awali akan sunna yau idan malam ya saba da kai a wata matsala ta kuru'a babu wanda ya hana ka fito kai raddi akan abin da malam ya faɗa in dai tsakani da Allah kake yi saboda magabata ma sun yi sabani a tsakaninsu in dai tsakani da Allah kake yi ba hana ka fito kai raddi ba amma ya zama babu cin mutunci kuma ya zama fahimtar ka kake so ka faɗa amma me zai sa malam ya ɗauko ta ƙabiyya na aƙida wanda ka yadda haka ne kuma ka ɗauko ta matsala ka shigo da shi wanda ba ta da alaƙa da wannan an samu malaman da suke cewa wai in malam na kan gaskiya me yasa yake sabawa da gwamnatoci ko ce gwamnati ta ta saba da ita to shin Allah ne ya ce dole sai ka daidaita da gwamnati shin malam ne kada ya taba fada da gwamnatoci dan fodiyo gwamnatoci nawa ya fada da su a lokacin sa ashe ba malam bane kadai ya fara fada da gwamnati ba laifi bane ai fada da gwamnati almuhimmi ya zamo kai da kake fada da gwamnati akan gaskiya kake yi kuma kana kare abu ne da yake na al'ummanka wanda kuma wannan da masu adalci da marasa adalci sun sa akan sa malam yake yi malam bai taɓa fada da wata gwamnati don ta sa masa mai a janareto ba bai taɓa fada da wata gwamnati don ta ba shi abinci a gidansa ba bai taɓa fada da wata gwamnati don ta gina masa masallaci ba wallahi wannan mimbari tana fada da gwamnati ne don talakawa da abin da ake takewa talakawa ashe in za yau malam adalci wallahi abin ba wa karan kansa yake yi ba yana yi ne wa al'umma to amma saboda son zuciya ko saboda kana tunanin mala ya saba maka a wata aqida afwan a wata mas'ala da kuka tattauna wanda kuma wallahi malan shi yake da gaskiya a mafi yawan abin da suka saba da waɗannan malama to me zai hana ka ɗauko wancan mas'alan ka tattauna wannan mas'alan tunda daidai ne ka yadda ka ce shine akan gaskiya me zai hana ka fito ka karfafe shi akai amma sai ka ɗauko ta mas'ala to da haka yan usulubi ku ji tsoron Allah sannan abu na biyu da kuke sukan a kan yan usulubin da kuke cewa malam baya da usulubi kai usulubin kan Allah ne ya ce a bi shi dole malamai ilimin tarbiyya suka ce shi usulubi abu ne wanda yake ba guda ɗaya ba ba lallai usulubin kai zamo ya dace da usulubi na ba abin da ake so shine shi malami ya duba wacce usulubi ne za ta ba shi dama ya isar da saƙonsa mutane su fahimta wannan shine abin da suka faɗa malamai education ashe zalunci ne ka lizumtawa malam ka ce dole ya bi wata usulubinka wanda kai ma usulubinka ba Allah bane saukar daga sama sannan suna yawan kawo ayan faqula lahu qawlan layyinan wanda Allah shi ne cikakken masani kuma shi ne cikakken mai ilimi malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan ayan to amma saboda son zuciya in suka zo sai su kawo iya wannan ayan su yi shiru saboda suna so su kara hadafinsu amma wannan ayar Allah yana koyar da annabi Musa ne a farkon da'awa idan kana so mutane su fahimci da'awanka ka yi musu sauƙi ta yadda za su saurare ka kafin su fahimci me kake yi amma lokacin da ka zo farkon lokaci mutane ba san ka ba ba su fara majin karatunka ba to ta wace hanya za ka jawo su to wannan lokaci ne Allah yake ga annabi Musa da Haruna faqula lahu qawlan layyinan su ga wa fir'auna magana mai sauki mai taushi dan ya saurare su ya fahimci da'awar amma a ƙarshe da annabi Musa ya fahimci fir'auna ya kangare ya fahimta ya kiya fahimta sai bude masa wuta gashi nan wannan malamin ya kawo wannan waɗannan ayoyi walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila ja'ahum faqala lahu fir'aun inni la dhunnuka ya Musa masku yace kai masihirci ne bayan ya fahimta da annabi Musa ya ga haka sai ya ci gaba da masa wuta bai yi masa magana ta din ba saboda me ya fahimta yake fahimta yace laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair yace ya kai fir'auna ka san ba wanda ya turo ni da waɗannan ayoyi guda tara sai ubangijin sammai da ƙasa wanda ya turo da ayoyin ne su zama abin lura yace wa inni la abunnuka ya fir'aunu masbura yace lallai na tabbata kai fir'auna halakakke ne yanzu kalmar halaka ita ma layyin ne amma lokacin da annabi Musa ya fahimci fir'auna ya kangare sai canza usulubi kamar yadda na faɗa mu yan bauchi ne farkon da awan malam ba haka yake yi ba farkon da awan malam bai ce kashi ya fi maulidi ba me dalili farkon da awan malam bai fito da wasu abubuwa da yanzu yake fitowa ba duk da yana da idda'in daidai ne saboda lokaci bai yi ba amma lokacin da yan bida suka canza suka fito da shirka karara suka fito da abubuwa suna suna izgili wa Allah wa manzon Allah da masu karantar da addini sai malam shi ma ya canza usulubi da haka sun canza ne sai malam shi ma ya canza kamar yadda shi ma annabi Musa da suka canza sai ya canza kuma wannan sunna ne ta dukkanin annabawa annabi nuhu alaihi salam babu irin zarfin zaman da makan da bai bi wajen wa'azi amma a ƙarshe da mutanensa suka kangare me yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara annabi nuhu ya bude musu wuta yace Allah kar ka bar wani kafiri ko guda ɗaya yana rayuwa a bangasa yace innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara yace Allah an ka basu za su batar da bayanka ba za su haifi wani ba sai fajiri wanda yake kafiri ashe sunna ce ta annabawa hatta shi kansa manzo Allah sai da Allah a ƙarshe ya sa shi ya kausasa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim Allah ya ce ya kausasa musu ashe shi ma a ƙarshe an wurce shi da me kausasawa sannan mu ma muminai a ƙarshe Allah ya ce mu kausasa a Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum gilza Allah ya ce ku yaƙi waɗanda suke kewaye da ku cikin kafirai Allah ya ce kuma su ji kaushi daga wajen ku wani zai ce ai ba kafirai bane wanda ya ce lam yalid wa lam yulad musulmi ne wanda ya ce ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa musulmi ne wanda ya ce shi dai barhama yake bautawa don shi ya dace shi shi ne mai bashi abin da yake so musulmi ne da haka wagluz alaihim dole a kausasa musu usulubin malam daidai ne babu kuskure a ciki kuma akan ta za mu rayu kuma akan ta za mu mutu sannan na ƙarshe 'yan bida'a a ya haƙuri watakila na wuce mintoci na 'yan bida'a a yanzu mun gane sun ji tsoro dagan tafi ƙarfinsu suna ƙoƙarin fakewa da gwamnati saboda inda gaske ne suna da maluma ko irin su prof da ake fada mun yi masa raddi da yawa wasu daga cikin ɗalibansa sun ce mu yara ne ba mu kai shi ilimi ba ba mu kai shi takardu ba to inda gaske prof din ne me yasa ai ga irin su malam ya fito a yi mukabala mana sanan za a gane gaskiya da ƙarya inda da gaske ne prof din ne na gaske to ya fito ai ga su malam in mu ba sau'insa bane ta fiskar karatu da takarda to ai ma malam tsare kunsa ne ta fiskan takarda amma ta fiskan ilimi wallahi bambancin sa da malam bambancin sama da ƙasa ne malam ba sa'ansa bane dan haka malam ma yafi karfin sa wallahi sai dai abi ta hanyar takarda da suke fada din sannan abu na biyu abin da yasa suke ta hayaniya saboda sun ga ana gane karatun malami domin da ba a ganewa wallahi ba za su kula da shi ba malamai nawa a cikin garin nan suke karantarwa amma ba su damu da su ba nawa nawa ne ba za su irgu ba amma tun da sun ga saƙon malam da suke sukan usulubin ta isar kuma ana fahimta sai suke ga dole su kau da shi domin me dan ya zama an bar karantar da tauhidi da aqida kuma wallahi kun bakara wallahi ko kun kawar da malam karatuttukansa suna nan an sajjala ba za a bajji ba ba za a bajji ba kuma ana fahimta wallahi alhamdulillah ina ƙara godewa Allah ni ma ta hanyar da'awan malam na fahimci sunna ni ma na yi ɗariƙa na tashi na samu anguwanmu ɗariƙa ne cako-cako watakila akwai wanda suka sanna a cikin nan wanda farkon dawon malam daga madina akwai yayuna da suke zuwa majalisin nan sun zauna a nan tsawon lokaci suna yawan zuwa da karatun malam na riyadu salihin da sunanul mahajura suna sawa lokacin muna ɗariƙar mu wallahi abun mamaki malumanmu da suke karantar da mu a lokacin akwai masu dawa ƙarƙashin izala amma wallahi babu wanda ya tsole musu ido irin malam ba irin sharrin da ba a koya mana ba mun karanta a gurin maulidi na dare muna roƙo Allah ya yafe mana muna roƙon malam ya yafe mana wallahi ba irin sharrin da ba bai ba to amma da ke Allah ne mai shiryarwa wallahi ta dalilin da awon malam na fahimci sunna ɗaya daga cikin su yazo da karatun riyadu salihin daidai hadisin da wannan har yanzu ya jawo saboda ka san dan ɗarika yana son tarihi ko mai kyau ko mara kyau to yana zuwa ya sa kaset a rediyo tun kaset na rediyo wannan yaro da yake zuwa gurin malami da boka ya tsaya a nan ya yi karatu hadisin shahararre ne yana cikin musulmi yana cikin riyadu salihin to sai ya zamo tun ba ma so don an hana mu jin karatun malam ba a so mu ji kuma sai ka ji dama ka fahimta to amma tun da wannan tarihi ne suna kunnawa a rediyo sai ya zamo ina so in ji to sai ya zamo an je wani gaban da ina so in ji karshen wannan labarin ya aka kaya tun da in ya je gurin malami ya je gun boka sai boka ya masa duka karshe kaset din kuma ya kare ba a kare labarin ba to wallahi karshe wajen bibiya da na ta yi in ji karshen wannan labarin sannan kuma na faɗo gaba to wallahi ana fahimta yan uwa ana fahimta da haka usulubin malam daidai ne Allah ya kara masa usulubi ku kuma yan usulubi ku tabi ku ta usulubin ku ku ta usulubin ku mun ku bar mu da usulubin malam ya mana kuma akan ta zamu rayu Allah ya kashe mu akan ta Allah ya bawa malam kariya Allah ya karfafi malam Allah ya daura shi akan makiyansa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Allah ya saka shi dan gida ne akwai dan abubuwan da zan ce game da maganganunsa taliki dan ya taɓa muhimman abubuwa ya yi magana cewa kan usulubi wanda ya dan mai da raddi kaɗan ma masu usulubi to abun mamaki kamar yadda ya faɗa cikin maganar masu usulubi ɗin akwai yan izala haka ne akwai malaman izala kai an shugabanninsu ma na ƙasa akwai da suke magana cewa abin da na faɗa gaskiya ne amma usulubin bai yi daidai ba akwai manya-manyan malaman su da shugaba na ƙasa da mataimakin duk na gansu to amma ga tambaya tsakani da Allah ku saurari tambaya na don Allah lokacin farkon izala da ake yawan kafiri kafiri kafiri kafiri kafiri kafiri ana ruwan kaulase ana jifansu ana ruwan kaulase dala da wancan lokacin da yanzu da kuka koma gindin 'yan siyasa ba kwa kafiri kafiri wanne ne aƙida tafi zama wallahi inda su yi adalci wancan lokacin lokacin asalin izala kenan ba lokacin da saboda imani ba ma ko mutum da ken yasa ya tambaye wanda ya yanka ko ba haka bane ba lokacin da ake koran kwa gida ba ake kwace mata wallahi a wancan lokacin da suke magana kan aqida ake ruwan kaulase wallahi lokacin ne izala take izala ake aqida amma yanzu yawanci malamai sun zama koram sai bin yan siyasa da yan rauna a kai sai a filfan sai a filfan za mu gina makaranta za mu gina university za mu gina kaza za mu gina a saye su sun samu mushrikin gwamna su ce masa dai ahli sunna saboda ya ba su kun ji kunya mazafi dan gunda mai bautan mushi arasul jarima shine ahli sunna dan ya ba ku tar abun kunya arun sun ma'arun shikawul mar'i min ajalin ta'ami ka lalace saboda kuɗi wai wa lalacewa ne Allah ji gannan garko ina tuna wani kasar ɗinsa da ya zo anguwan mushrikai ya ce ina ma lokacin shek ismail idris yana da rai ya ce ina ma malam shek ismail idris zai yarda ya bani cikin tirela-tirela na kaulase in zo in rika watsawa a gidan kafiran nan tafiya fina ana ji izala tana izala ba tsoro aƙida tauhidi la da ta lima kalogan fi ma asaitillah haka tambarin su yake amma yanzu ina an koma korab an koma raraka jaha-jaha gari-gari har ma yawan mutum ya yi magana tauhidi cewa ba usulubi a yanda yi zala yake wannan magana har ka san wani usulubi dan to na tsaya a nan balle a ce malam zagi yake to ni ba na zagi maganan da bawan Allah nan ya faɗa yake cewa an banu ba a siyasa yake da yanzu mun zaɓi ahli sunna daga cikinmu za a yi mana haka wallahi malam jiro arugungun shi ma yi wannan magana wallahi shi ma wannan magana Allah ya saka masa wallahi da muna zaben yan ahli sunna a gwamna wallahi ba wani wanda zai mana wannan cin kashin tamam mun bar musu ko da ke wanda suke rikita mu waɗannan malaman ne sai su iya su saka musu rigan sunna kuma ba balin sunna ba ne har su yi kira a zaɓe su su zo su rungume yan bidiya su rungume yan dariƙa mu suna ɗiban ƙasa suna watsa mana amma saboda malaman an ba su su ce ahalin sunna ne har su kira ga zuwa sunna ku zaɓe su a zo ana hana mu magana kan aƙida amma yan dariƙa sun baje kolin su ranar maulidi in ya zo ba maganganu na kafurci da shirka ba a yi wannan ba fadalin tisaban ba ne su tsara hanya tun zaɓe ya dare suna yawo da hoton ibrahim yas suna maganganu na shirka amma na duba fa bil disabal bane sai mun zo mun ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine muka shine muka zo fa bil disabal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ku ahli sunna kun ga abin da ke faruwa ai yanzu bawon Allah ne da yake cewa magana sai ce kai da alƙalin da ya kai ni kurkuku da ahli sunna ne da ya kai ni to mun bincika ma shi dan Ahmadiyya ne dan Ahmad daga shigar zaman ni ni ya yaudare ni wala dan Ahmadiyya ne kun san Ahmadiyya a wurin su manzon Allah ba shine annabin karshe ba har tashin kiyama na samu annabi kuma wajen yan Ahmadiyya jihadi ya mutu kai Ingila lokacin suna matsayin imperialist imperialist suka yi colonialism su suka hana musulman India da musulman Pakistan yakin turawan Ingila aka aka saye su yan Ahmadiyya yan Mirza Gulam su ne a wurin su babu jihadi a wurin su annabta bai kare ba sai za yanzu a hukumance officially ba a barin Ahmadu ya je aikin haji don kafirai ya ka dauke su sai dai aboyin su saje amma da suna Ahmadiyya an musu hukunci ba musulmi bane tunda ba sai dan wanzu Allah ne khatimul anbiya ba to wannan wannan limami dan Ahmadiyya ne na bincike a kansa shi ya kai ni kurkuku ba gaira ba dalili sai za muka ce wannan karan da muje tunda mun gane dan dariƙa ne ba za mu yadda ma ya mana shari'a ba hakkin mu ne ba za mu yadda muna da bambancin akida da kai ka zo ka zalunce ni ba sai dai a zama neutral mu zazzabina shi ma in bai zama makwadaici ba wanda gwamnati ta iya amfani da shi na akwai makwadaita yan naira kar ta wuce ko ba akwai su a cikin alƙalai yan naira kar ta wuce daga sun ga walƙiyar ta za su bi gwamnati to ba za mu yadda ba awwa da ka duk wani alƙali za mu je gaba sai mun yi bincike mai aƙidarsa ina ya taso wa yake goyon baya yan dariƙa su yi kara na ɗan dariƙa mun hukunci a gidan uwarwa aduun ma adu maƙiyi akan maƙiyi saboda amma da mun wani suna mahaukata ne ba mu san me muke yi ba saboda kan nan siyasa mai zuwa hannunka mai sanda ku san wada ku zaba sai kun san tarihin mutum ɗan gunda ne mazafi ne mushiriki ne yana tsafi ya yarda da mushirikai yana zuwa wurin bidiyarsu ko baya zuwa yana ɗiban dukiyar gwamnati bai mushirikai wallahi gunyo a tantance a raba tsakanin a fitar da jaki a cikin duma awa wannan shine gaskiyar magana malam ka taba mana da yake mana gaiki Allah saka da alheri Allah saka akwai malam Umar Sani daga Zamfara shi ma da mu bashi dan minti uku saboda kurarren lokaci malam Sani Umar Sani daga Zamfara ina yake bismillah malam don Allah cikin dan minti uku ko hudu a takaita saboda taya kun gan su du matasa ne ko ko ba ku gani ba ina ina wannan tsofaffin suke wanda ba su mutu ba naira ta cinye su
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام أتمان الأعلى أحملان خير خلق الله حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي أقدة وهل الأقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu ƙara muka godiya ga Allah maɗaukakin sarki sannan na biyu muna nuna godiya ga malam ko kuma in ci uba ga dukkanin wanda ya kasance ɗan ahali sunna daga cikin abubuwan da na samu nan kuma na gani hakan sun bani farin ciki sosai da sosai wanda babu shakka malan aya ne daga cikin ayoyin Allah wajen ilimin addini wallahi malan ya haskaka abubuwa da dama wanda inda ma ba a yi tunani ba da awon malan ta kai sosai da sosai saboda akwai wanda ni kaina na yi mamakin yanayin yadda ya fahimci addini sosai wanda an yi lokacin da ganin ya kai maulidi ma yana ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci idan ka mai maganar maulidi kana nuna mai wane bai yi maulidi ba kaza to kafiri ma yake dibinka sai ya ce ga maulidi ma akwai hawata dama da ake baiwa na kowa ya je abin da ya kaso saboda alfarmar wannan yini har yake kawo ma hazina hazina zo a wannan kai ba komai wannan
sai yake kawo man bidiyo na malamin da ya wannan magana amma wallahi sai ga cikin shirya ta Allah da Allah ya nufe shi da shirya sanadiyar wannan wa'azin da malam yayi dangane da maulidi to wallahi abubuwan nan suke faruwa amma kuma da dama suna watsuwa ga al'umma wanda kuma shi malam bai tunanin can wajajen haka ana aikata irin waɗannan abubuwa bai tunani amma kuma sai ga cikin iyawa ta Allah kalle-kallen da suka yi haka su fahimta nan akwai wanda nake haɗuwa da shi gabane in zo nan gari yake ce man dan Allah na mukamai sako ga malam na godiya na Allah ya sanya shirya ce ta hannun malam na ce mai me yasa halan saboda in samu dama yi malam bayani daidai gwargwaro sai yake ce man dangane da wannan matsala da ta faru na akwai lokacin da in za su zamnawa ba su cewa bismillahi in za su tashi ba su cewa haka nan ya ambata mun sunan wani wanda suke ambata sai dai in za a zamna a ce shehu in za a tashi a ce shehu kofar gidansu ma in ka lura wani katon abun ga an kai an yi wani babban hoto ne ya ce amma sanadiyyar malam ga aboki ne ya kama kallo ta facebook hakan to ya kai ga yana damu ne har da rubuta tambaya yayi wa wani malami bayan ya rubuta tambaya kan wannan matsala da ta taso malamin da ya kalli takarda shi ya ga malamin ya kalli takarda ya karanta amma sai ya rufe ta ya aji bai ba shi amsa ba ya ce bai san me yasa ba yana tsoron malamin me yake tsoro ga bai da amsa din ko kuma bai sani ba shi da ya kasa ganewa ya ce ma haka ne ta bibiyan malam ya ce wani lokaci ma kudin karin da ake bashi na safe maimakon ya ci abinci sai ya sanya data ya ce sai da ta kai abin da yana damunsa gida in ya kunna a ce kashe amma haka yake kunna mahaifiya ce kai da ƙarshe ce cikin iyawa ta Allah wani lokacin ana wannan karatun live to sai data ya aza gidansu kowa ya ta kallo ya ce sai ga sun filista wannan hoton kun ga da'awan malan ta kai inda ba a tsammani wallahi da'awan malan haske ce ta haskaka ko'ina bal ba ma iyanan ba wajen ma najeriya da'awan malan ta kai muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka wa malan da alkhairi sannan kuma allah ya ƙarfafi malan sharrin da ake ƙulla mai allah ya walwale shi sannan kuma shawarar da zan bamu dangane da musamman matasa mu ɗalibai masu neman ilimi ta ƙarshe dangane da dama na ta jin maganganu da ake magana na 'yan siyasa wallahi duk ɗalibi ya ce yau yana ɗalibin ilimi yana shiga ga harkar siyasa wallahi ba zai taɓa faɗin gaskiya ba saboda na ga izina ga malamai guda biyu ɗayan malamin yana faɗin kan laifin 'yan siyasa wanda da dama in mun je masallaci ne muna sauraron tafsiri yana faɗin laifin malamin nan kan yayi ƙoƙarin ya gyara wani lokaci ya faɗi laifin ɗan siyasa kan yayi ƙoƙari ya gyara wannan matsala ta shi yana yawan faɗi sai an ka ce an ka gaya ma ɗan siyasan nan ga abubuwan da malam wane yake faɗi kanka an ka kunna mai bidiyo ya gani sai ya ce to a kirawo mai shi da an ka kirawo mai shi sai ya bashi karantarwa ya san ka karantar da ɗaya ne to tun daga wannan lokacin wa'azi ne ya canza saboda ya shiga gidan gwamnati
musulunci ya canza
duk ƙarshe azumi da farkon azumi akwai abin da ake aje mai gida tunan mun ka fahimci wannan ba malamin saurara ne ba ba malamin da za mu biye mani ba sannan na biyu kuma walakancin da ga an walakanta wani malami gidan dan siyasa ko da yasu al'umma sun tare ka faɗin me an ka taro aka ce mai makata ne ya ce kowa ya bilayi an ka ce ga malam wani ce ce hashi su bilayi shi ma ba bukata zo ba wallahi wannan to wannan yana hana ma ga ɗalibin ilimi ya fito ma ya gaya ma ɗan siyasa gaskiya dan yau wane ya baka inda yana baka to baka ya hituwa ka gaya masa gaskiya to wannan yana da kyau mu gyara sannan kuma wallahi mu taya malam da addu'a mu ta taya malam da addu'a wallahi wallahi da dama mu can muna gani wani hadda hada mai kai muna zaune cikin kasuwa muka dangane da irin wannan magana yaka jingina malan da wancan dan kanin da anka kai gidan yari abdul jabbar yana jingina malan shi yana nuna cewa ma ka tubarar da malan wai yake yi ta ma fita abdul jabbar sai nake ce mai me ka tubara sai ce man uslubi sai na ce uslubi shine ka tubara sai ce au sai na ce to me uslubi sai ce mini malam wane ya ce usulubi ba daidai ne ba malam wane ya ce usulubi ba daidai bai faɗa min wasu manya manyan malamai yan halin sunna ya ce to tunda sun ka ce ba daidai ne ba to ba daidai ne ba saboda wai maganar da malaman nan suke faɗi tunda sun ka ce ba daidai ne ba to don haka ba daidai ne ba shi ya yadda da malaman nan
ba ilimi ana ba ilimi ba ilimi shi yasa wallahi mu tashi mu nemi ilimi ilimi shike bambance mana daidai da ba daidai ba kuma wallahi nan na gaboci alhamdulillah wallahi gari ne na neman ilimi sai dai na lura da yawa daga ciki akwai waɗanda ba su cika fahimta ilimin ba saurare ɗin suke yi ba sa gane mai amma dai tunda suna saurara da yadda Allah za su gane wata rana dan da ba su saurara da ba za su san ka dawo da martani ba sauraron na da suke yi sai hakan ya dan sa musu kaikayi sai su dawo da raddi to kun ga alama ce kenan hatta makiya ne ma suna saurara ce wannan hikima aya ce ta Allah ma wallahi wannan aya ce Allah ya nuna musu makiyin kama a ce yana tsayawa ya saurare ka fiye da awa ɗaya awa biyu wallahi kuma ganin malam bari nan wallahi ganin malam bari nan dama haka gaskiya take in dai zaka faɗe ta to tabbas zaka samu makiya in kuma ba ka son faɗin gaskiya to kada ma ka shiga harkar malanta dan in dai zaka yin harka ta addini kuma ka ce wannan abin da ya shafi tauhidi kamar yadda malamai da dama nan sun ka faɗi abin da ya shafi tauhidi za ka zan kayan magana sa to ka shirya kai ka ba da rayuwarka ne in dai tabbas ta gaskiya ke to ka shirya ka ba da rayuwarka yanzu ku dibi wannan malamin ya ga tambaya fa amma me yasa ki bai da amsar ta yana tunanin kada a yo ta kai ne amma shi ga malam shi kadai gayya shi kadai gayya kuma ya ishe su ba da kowa ba amma taimako ne na Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara ba wa malam taimako sannan kuma Allah shi ganar da mu ma hanya mafi daidai sannan kuma Allah shi ba mu ikon aiki da abin da malam yake faɗi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Allah ya saka malam Umar Sani daga Zamfara ai daga jin muryar sama kun san basaukace na cewa awo awo Allah ya taimaka akwai hakuri malami na ƙarshe wanda zai dan ce wani abu bai ban washi ma minti uku ga dare yayi shine Muhammad Musa Abubakar daga Yobe Muhammad Musa Abubakar daga Yobe Allah minti uku shi ma dai in yana nan ya zo dan ce wani abu eh minti uku dan Allah yawa da dare ya riga yayi Allah yawa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد
dalla wanda bai da alola ya je saki alola a nan to Allah dan suna da mai sallar isha kuma kun san mai sallar isha ba kuma muna sanar da ku gobe Lahadi akwai shiri na musamman da dami wanda muka fa- saba amsa tamboyi a Isha FM daga karfe 8 har zuwa abin da ya sawwaka 8 da rabi Isha FM wanda bai da data sai ya saya yawa assalamu alaikum
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na so a ce ni wani mawaƙi ne da na ɗan rera wasu bai cika kamar ƙwaya ɗari kacal irin fuskoki da na gani a cikin wannan guri bai dace a ce na zauna wannan guri ba amma cikin ramar Allah sai ga ɗan jaririn ɗalibi ya zo zai zauna wannan guri ya ɗan taimakawa 'yan uwansa ɗalibai da kuma iyayensa da kakanninsa a harkar sunan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam jama'a kamar yadda 'yan uwa suka dinga bayani in ka ɗauko tauhidi to ka sani ka ɗauko wutar gasa kanka ne ina da an gane wannan ba komai ba ne maudu'i da nake so na yi magana shine falalan haƙuri akan masiba annabawa an jarrabe su ba malam bane faro kuma ba shi bane zamanto karau ina fata an gane da haka ayi albishir da dukkan wani dan ahlus sunna kar wannan abin ya baka tsoro kar ka daga hankalinka ina fata an gane an tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a cikin mutane wa su waye na kafi jarrabawa yace annabawa ko sannan yace fal amsal thumma al amsal na fata an gane su wane al'amsar din ne ka je wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa al ulama warasatul anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warasul ilm na fata an gane dan haka dole malam zai samu jarraba zai samu challenges amma yayi hakuri Allah ya ce wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah saka Dr. Kabir Asgar ya yi wani rubutu in kana bin shafinsa ya ciro wayansu manyan malamai guda goma wanda suka samu jarrabawa a rayuwarsu sai ga na zo na samu dan uwa ya ce gidan gado sai ga alam waka ya ce jami'a gidan annabi yusuf gome ne wani waka safo na wanda ya jami'a ba jami'a ba menene gidan annabi yusuf da wani waka da alan waka ya taba yi wani wani mawaki da kowa ya sani so wannan ba matsala bace ina fata an gane kawai wani lokaci za ka ga cewa masibar kamar tashin hankali ne sai wani ke cewa isbil li kulli masibatin wa tajalludin wa alam bi anna al madya ghayr mukhallidin aw ma tara anna al masa'ib jummatan wa tara al maniyata lil ibadi bi marsadin من لم يسم ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأحد فإذا ذكرت محمدا ومصابة فاجعل مصابك بالنبي محمد يا يوم gane dole ne Allah ya jarrabe ka na fata an gane akwai wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa qubali ghuraba da haka ba abun mamaki ba ne don Allah ya jarrabi ahlus sunna ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sayin shi ya ce sam shayin shi za a bautawa ina fata an gani ba sa da shayinsa mu mun rike manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma ba za mu nemi taimako a gurinsa ba ina fata an gani Allah kada ke neman taimako a gurinsa bai kamata ma ni ban ga abin da zai tada hankali ba ga mai hankali amma ina fata an gane babu abin tada hankali dan haka in ka samu jarrabawa a rayuwarka in ka rike tauhidi kai hakuri ina fata an gane manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa cikin hadisin Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri dukkan abin da zai samu mumini an gane wannan abin da zai same shi na wahala ne bakin ciki ne an gane damuwa ne ka shiga wani abu ne ya cutar da kai to ana maka albishi kai har kaya idan ka taka sai ya zama to maka kafara har sai ka haɗu da Allah madaukakin sarki baka da zunubi to me abun bakin ciki babu abun bakin ciki da haka yanzu aka fara ina ba da an gane yanzu aka fara wallahi wanda suke kinkashewa ya sun fi su zafi da dimi yi wallahi shine maganan gaskiya da aka yi su malam jafara yana gani suna ta mutu ba ga suka dan kai sun tashi ba su malam lawan turaren ba su tashi ba ina ba ta gani wanda baka taba sanin su ba za su tashi da aka shi malam albani darul hadisi ya mutu ne bata mutu ba to haka sunnar Allah madaukakin sarki take wallahi Allah ya yi alkawari sai ya kai addinin nan inda baka yi tunani ba yanzu ga dan uwa ya taso ya taso daga Borno musamman ina ba da an gane musamman ya zo ya ji karatun malam kuma ya Allah madaukakin sarki ya haskaka masa haske ta shirya sanadiyar malam dan Allah wannan ba albishi bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li an yahdiyaka Allahu rajulun wahidun khairun min humrun ni'am mutum daya ya shiryu sanadiyarka ya maka alkhairi barin maka a zamanance a baka jab jab guda ɗari ina fata an gane jab ɗaya balance nawa take kawa ina yan fata su eh ba karamin alkhairi bane da haka malam kai hakuri yan uwa ku yi hakuri ina fata an gane da haka kowa sai ya hakuri akan musiba da Allah madaukakin sarki zai zai jarabe ta da shi wannan kuma ba akan mu aka fara ba manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi sallama daga mahaifarsa aka kore sa saboda kalmar tauhidi ba haka bane da ya zo madina sun karbe shi ko ba su karbe shi ba idan ba kwa son malam a garin bauchi mu mutanen yobe mutanen damatur muna son shi wallahi zan iya barin gidana malam ya zauna ciki yi idan ba ku yadda ba ko ku gwada wallahi ku gwada Allah ya ji kan mala abubakar gumi da rahama wata rana an yi rubutu akan malam dattur rahimahullah Ahmad Bamba akan a cire shi a Najeriya da yi wani magana aiko malam bai ma kwana Nijar din bai dawo sai da kun yi kuskure da kun yi ƴaƴan ku asara wallahi in kai kuskure cire malam a cikin a cikin Bauchi wallahi jikanunku sai sun kashe ku ba wai za su kashe ku abin da ya tsarki riki za su kashe ku sunnar da za zo su tashi da shi sai hawan jini ya kama ka kai paralyze eh shi ne babban bargon a gidansa ba da hannu sunna ne jikanninsa ba da hannu sunna ne ha'a so don haka karka yi fada da addinin Allah karka yi tunanin da malam kake yi da Allah kake yi ina fata an gane indirect ne kawai rashin fahimta ne da haka malam kai haƙuri da haka kowa ya yi haƙuri wannan daman sunna ce ta Allah maɗaukacin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wani mawaƙi yake cewa ya ce falirubba ma amurin muhzinun laka fi awaqibir rida fi awaqibihi rida wallahi za ga wani al'amari wani lokaci ya ɓata maka rai ya dame ka ka shiga cikin takura amma a ƙarshen ta sai ka samu yaddan Allah madaukakin sarki yaddan Allah ake nema ba yaddan kowa ba dan haka fa bashir sabirin da haka kowa ya hakuri kamar yadda dan uwa yake mu ce malam da addu'a wallahi mu tashi mu raya dare duk ƙarfin gwamnati bata kai wa Allah ba wane ita ilahun la nadira lahu ina fata an gane da haka yan uwa a yi haƙuri a riƙi sunan nan abdu alaiha bin nawajibi ina fata an gane idan ka same ta ka samu wannan fikar ka danna da gaske wallahi ka rike amma in karke sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kasa gane tauhidin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shikenan ka zama la ka shiga cikin la haula wala quwwata illa billah wallahi ba za ka shiga cikin ceton manzon Allah ba idan kuma ka ce kai za ka nemi taimakon manzan Allah to ka tabbatar abinda annabi isa zai gaya mutanensa to manzan Allah zai gaya maka a an ta kusa linnati takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah ala subhanak ma yakunu li an aqulu ma laysa li bi in kuntu qultuhu faqad alimt ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik a ƙarshe sai ta in tu'adhibuhum wa in taghfir lahum wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai barranta da kai dan haka gwara kai hakuri ka sokar da kai ba wani zancen usulubi idan kana ganin usulubin malam yayi kuskure a cikin usulul da'wa zo ka samu malam ko ba kai shekaru ba ce malam ni ina ga a fahimta na guri kazan na kalmadara ne a ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana sa'annan kai da kake maganar usulubi ka san community da malam yake cikin yake rayuwa a ciki ni da yake abin da yasa nake so mutane su gane a garin rasul jarima ba nake
ina so mu gane wani abu ina ba ta an gane shi yasa man Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi masu zafi a Makka da aka zo Madina fa an saukar da ayoyi masu zafi ne masu sauki ina fata an gane annabi da ya je ɗaifa aka jefe shi mala'ikan duwatsu ya zo da mala'ikan duwatsu ya ba da umarni mai ya ce allahumma fi liƙomi fa yin la ya'lamun saboda a wancan lokacin ga irin conditions ɗin da mutane suke ciki ni a nawa fahimta ina fata an gane malamai in sun ce malam ya yi kuskure malam ɗan adam ne daman adi ya kamata ɗan adam ya kuskure Allah ne kadai baya kuskure in yayi kuskure ka zo ka gyara miki ta hanya mai kyau ba ka shiga kaset kai magana ba ni ana fahimta ni dai ba komai bana ilimi da yanzu ka kawo da abu nauyi ba lalle bane na iya maganan gaskiya kenan amma na ka same shi a matsayinka na malami ka ce masa malam ni ina ganin kaza dakta waje kazan nan da kaza kace sai ka ce amma me dalilin ka na faɗin kaza nawa da an gane educationally ko kuma ce psychologically ya kamata in za ka yi mara ka fahimci a ina yake yi bi'a wani irin society ake ciki wani irin community ake ciki wani irin environment ake magana da su na ba ta an gane lokacin da malaki ya magana mu yara ne da ai wasu ba sa cin yanka wasu saboda iya su fahimtar su kenan ina ba ta an gane saboda sun dauke ta da zafi Allah ji kan Malam Ibrahim da Maturu shugaban majalisar malamai da ya rasu a Yobe yace wallahi wallahi matan mu ƴaƴan mu suna bin mu bashin akida yace da izala ba haka take ba yace in aka zo wajin kasa mutum ne zai taka ka amma wanda aka taka shi yake ba da hakuri dan Allah haka muke to in malam yayi usulubi ba daidai ba me yasa ba za ka zo ka same shi gaba da mishi ba abin da ya ban mamaki wallahi ce na fara ganin malam ɗazu da muka zo da uwa malam umar sani malam karɓar mu hannu biyu muka yi kawai gaisa muka wuce ka gaya min mutumin da in ka zo gurinsa ya karɓe ka gaisa ya wuce don allah za ka faɗa mishi gaskiya ki ɗauka ya kamata ku ma iyayen mu malamai ku gyara usulubin ku gaskiya ne ayi in ni ma nayi ba daidai ba matsayina na jaririn dalibi gyara mini ina fata an gane bai kamata a ce in zauna ko akan mimbari na ko akan gojen kujeran karatu in ce kai ka da a'a kar ka damu da abin da yayi ka tabbatar da abin da yayi tauhidi ake tabbatarwa ina fata an gane sai ka zo ka same shi personally malam ni ina ga guri kazan nan amma ban san dalilin ka da kai kaza ba a ai dalili na kaza da kaza da kaza da kaza ne haka ake yi shine abin da Allah yake nufi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana ba wai kawai ka zo kai bai kai ta badan badama kai kai da kai da muke daukan ilimi a gurinka kai ma kai kuskure Allah baka ladan kuskuren da kai ina ba da gane Allah madawin sarki ya datar da mu don haka zan tsaya a nan akwai wani waka na ƙarshe wanda yake cewa tamaniyatun labudda minha anil fata ولا بد أن تدري عليه ثمانية سرور وهم واجتماع وفرقة وأسر ويسر ثم سقم وعافية dole ne dama haka sai ya faru karka ji fata ka san wani ɗan larabci zai ce fata aka ce ai malam ba fata bane a'a ka gani yau ba ka gani shi ma yana so ne ta ba da mana kamar yadda malai ya bayani yadda mawaka suke jera al'amuransu wannan dai ilimi ne nasu karka ce ai ma ai to malam ya wuce ai yanzu sheikh ne eh sheikh ne sheikh din da ya shiga ciki to dole ne da ni da kai da kowa dole ne ka sani la budda ba zai taba yiwuwa ba a rayuwa sai ka da abubuwa guda takwas nan zaka haɗu da jin daɗi da burgewa da holewa zai zo ma amma wata rana bakin ciki zai zo maka ina ba da an gane wata rana kana tare da mutane sai a raba ka kai ka kurkuku me a ciki ina ba da an gane ba kan ga fara ba yanzu ma ya gama jamana abin da ya faru da annabi yusuf ko annabi yusuf yana zo da mutanensa da ya samu ibtilayi akan matan sarki karshen ta ina ne koma kurkuku ina ba da an gane da haka jama'a ka sani dole ne sai ya faru da kai an gane sa'an nan dole ne za ka samu sauki a rayuwarka wata rana wata rana za ka samu kunci karka damu da wannan wata ran zai zama kana da lafiya wata ran baka da lafiya wata ran kana raye wata ran baka raye abu na ƙarshe da zan kulle da shi shine zan ba mu shawarwari kamar haka a matsayinka na ɗalibin ilimi ka tashi ka nemi kuɗi idan ka nemi kuɗi ba ɗan siyasan da zai zo yana maka wani yanga yana ma a'a ka nemi sana'a nake nufi kuma in za ka nemi kuɗi ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ka nemi halal ina ba an gane ka yi kasuwa ba zai hana ka karatunka ba shi yasa wani lokaci kana wasu ke birge ni idan ka je kamar kwari da sassafe za ga an samu wani lungu malam malamin masu kudin mutane masu kudin da zo suna karatu da safe karfe goma sha ɗaya an yi wanka an fito shago ga ilimi ga kuɗi ina ba an gane yana ba da ma'ana ai ku ba yana muku dogon misali ba ba sai na ba sai na juya ba yi da malam da nemi kuɗi ba ya gina masallacin nan za a yi makarantun da ake da shi za a yi asibitin da ake da shi da haka ka tashi ka nemi kuɗi kar ka zama lalatacce kuma ka tashi ka nemi ilimi man yuridu ula sayran layal da haka kai tabbaci kuma ka sa ran zaka zama irin su malam a'a wallahi sai ka rage bacci ɗazuwan ɗan uwa ya shigo muna wajen daura ya ce a biyar nawa ne aka ce tamanin da nawa ne ya ce don Allah ya da zan haddace ashirin cikin daren nan kaga yadda ake yi muna zaune kawai na ga wata ta ɗauki littafi sai haka take yi ya na ce doka gama su yi da kaski to kai ma haka za ka yi na biyu idan ka samu dama ka yi karatu na zamani kar ka yi wasa in aka ce ana neman polis ka cika ana neman jesus ka cika ina da gane immigration custom duk wani abun da ake nema ka cika Allah ne mai badawa dan aka ce baka da ubangida karka damu kai kace da ubangida tun da kana da Allah akwai wani dan uwa wallahi wannan ba wai ba wai irin a baka labari ba a da shi ya faru an nemi wani aiki ne Abuja da yaje sai aka ce waya turo ka yace babu sai aka watsar takardun shi to kai waya turo ka yace kawai ni Allah ne kawai yayi da rabona aka gaba ɗaya wanda suka zo ba su da kwalitin da yake da shi sai wancan ne ta mace candidate na Allah ya ka candidate na Allah fatawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi ina fata an gane ka tashi kai karatu kuma kar ka tashi kai karatu na badan badama a ka zo mutakhassis in fikihu ka dauka ka dauki fikihu da gaske in usul ka ɗauka ka yi da gaske in hadith da musala ka yi ka yi da gaske in ƙur'an kake da ulumi ka yi da gaske in geography kake ka yi da gaske kana da amfani za ka duba mana lokacin shigan sallah da fitanta eh ba shi ne abin da muka rena ba in za a gina masallaci za a nemo ka nemo mana cardinal point nuna mana wanne ne east ina ne asalin gabar yake geography yana da amfani kar mu rena ina ba da an gane in tica za ka je karanta ka je karanta da haka Allah madaukakin sarki ya datar da mu da haka malam muna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake ka kan ada naka Allah madaukakin sarki ya shirye da wanda zai shirye daga cikin su wanda ba za su shiryu ba kuma ya Allah mun bar su a hannunka kai maganin su wallahi nan gani nan bira akwai ni- ina Hausawa nan gani nan bira eh a ana wai akwai cewa akwai wani cewa wai tsamiyar kan dutse Mu- a ba muruci ba tsamiyar kan kabari ne baka shirya ba san da ka wai baka fito bayan da ka shirya da haka muruci ne ko to malam ya shirya duk ilimin da kuke gadara shi insha Allah ta'ala za samu wanda za su kare shi Allah mu da sarki ya datar da mu Allah ya sanya mana albarka a rayuwar mu Allah ya shirye da mu hanyar sama daidaiciya ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani ba ilimin da za a yi ta jidali ta kasa kawo aya mai kyau ba Allah ka shirye da mu hanyar kamar daidaiciya fasbahanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
Ah, Allah ya saka da alheri Ah, a gurguje ga wata tambaya da wasu suka turo daga nan baya amma ni wannan tambaya ba don kun turo ta ba gaskiya da ban so in yi ko ta aliki ko na ba kan wannan malamin ba domin idan mutum bai kai ba bai kamata a kula da shi ba sai sa tun da yi wannan magana ni na ji shi amma wallahi ban taba cewa komai ba kun san sau da yawa abubuwa sukan taso a nan wallahi ku kuke taso da su kuma su tambaya ku ne idan an ƙi amsawa ku ce an ƙi amsawa wato tambaya ne ina magana ne wanda yana jin ko kusan kai kai yi ta to a cikin aka aka turo tambaya bari ku ji abin da yake cewa yake cewa malam ah, tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce a tambaya a tambaya mana waɗanda suke cewa babu wata gwamnati da ta zo wadda ba yi fada da ita ba da farko mu ba ma fada da gwamnati mu muna gaya wa gwamnati gaskiya ne in tana zalunci mu ce ta bari don haka shi ma wancan malamin da ya ce kowace gwamnati za ana fada da ita sharri ya mana kazafi ya mana sharrinsa da kazafinsa ya koma a kansa don haka ce fada kowa ya sani wa'azi ba zai zama fada ba nasiya bai zama fada ba a bar satan kudin gwamnati ba zai ba fada bane a bar zalunci bai zama fada bane amma shi mai wannan magana maganarsa da ya fada shine wato yayi masa ainihin mu'amala ne da abin da ya fada sai ya ce to malam sako shine a tambayi mai wannan magana eh yace shi kuma ya gaya mana wata gwamnati da aka yi wadda a cikinta babu zalunci da ai sakon da ya sarke nan ya gaya mana gwamnati ɗaya tak da aka yi wadda a cikinta babu zalunci babu azzalumai ya gaya mana in kuma bai faɗa ba to ya tabbata shi ma azzalumi ne an fahimci wannan sakon ya isa to shi kenan gashi gashi gashi ɗan uwa musulmi muna godiya ma Allah madaukakin sarki da ya kawo mu ƙarshen wannan muhadara kun ga ga malamai matasa daga ko ina daga ƙasar nan wasu daga zamfara wasu daga sokoto wasu daga yobe wasu daga kano wasu daga taraba wasu daga gasunan da ko'ina wasu daga nasarawa gasunan duka wasu daga taraba gasunan duka dukansu allah ya saka musu alheri ku da kuka waro gidajen kuka zo kuka saurara kuka cika masallaci har waje allah ya saka muku da alheri allah ya ba ku ladan sauraron da kuka yi kamar yadda manzo allah ya ce waɗansu mutane ba su taɓa taruwa a ɗakin allah ba inda ake karanta Qur'ani da hadisi face rahama ta rufe su to Allah ya sa muna cikin waɗanda mala'iku suka aka rufe mu da rahama da ko mala'iku suke waye mu an fahimci wannan a kamar da na faɗa an Allah ya kai mu gobe akwai program da dami da karfe 8 da rabi a Isha FM wanda ya sai yana da babban waya sai sai data ya ya ya saurara kuma idan ka buga ba a dauka ba ka yi hakuri waɗanda mutane suna hawa mutane ne kusan dubbai kaga in ka buga ɗaya biyu ba dauka ba ka yi hakuri ba an ki daukan wayan ka bane wannan shine akwai littafi ma da na aqida muke so mu saka a wannan shafi na Isha yayin wanda mu rika karantar da shi a ƙarshe dai ina cewa wannan muhadara mun zo ƙarshe wanda kowa yake cikin sau sai daidaita kawai da mu yi sallar Isha daga nan mu watse kamar yadda nake fara da Allah ba sai an zo an ce da gaisa da malaman mu ba da bakin mu na aka ce da zuwa gaisa da su da sake wahalar da su mun gode Allah saka da alheri abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana yadda muka muka haɗu nan Allah haɗa mu gidan aljanna kar ku manta sati mai zuwa akwai muhadara mai girma da za a yi ta babba wadda akwai daga kasashen waje ma da za su zo insha Allah an gane wannan a yi kokari a yi halatta wannan alheri ne ke zuwa mana nan gari dan alheri ne subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma assalamu alaikum